نحمده تعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح لله في الأمة وترك الأمة على منهج البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه فيا عباد الله راقبوا الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وبعد ذلك يا عباد الله إن للمساجد مكانة عظيمة ولها مكانة جليلة في ديننا الإسلام فالله تبارك وتعالى قد أخبر بأن أول مسجد بني أو جعل في الأرض مسجد الحرام قال رب العزة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين وأخرج الإمام البخاري رضي الله عنه عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال سمعت أبا ذر الجفاري رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع أولا في الأرض أولا قال صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت ثم قلت كم بينهما قال أربعون سنة ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فصلي بعد فإن الفضل فيه وروي الإمام البخاري الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة يا عباد الله في مسجد الحرام أفضل من أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد أي في غيرها فيا عباد الله إن المسجد بيت الله إن المسجد بيت الله والمسجد مكان للعبادة والمسجد بيت للذكر ومسجد والمسجد بيت للصلاة ومسجد بيت للانقضاء الاجتماع المسلمين فيا عباد الله راعوا مساجد الله فإن المساجد من شعائر دينكم وقال رب وقال رب العزة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وروى الإمام البخاري كما أخر كم وروي عن أبي سعيد الخدري كما أخرجه الإمام البخاري والترمذي في سننه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل رجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وهذا يا عباد الله مما يجده الإنسان من التآحد بمساجد الله تبارك وتعالى وأخرج الإمام البخاري في باب صلاة الجماعة وإمام مسلم في المساجد عن محمود بن لبيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه فقال عثمان رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له كهيئته في الجنة والحديث أخرجه, البخ... والحديث أخرجه البخاري فيا عباد الله فبنيت المساجد يا عباد الله وتشييد المساجد يا عباد الله وقمة المساجد يا عباد الله وتنظيف المساجد وتدعيره مما مما يجلب للعبد البركة فيا عباد الله حافظوا على حافظوا على المساجد يا عباد الله واجتهدوا في إقامة الصلاة في الجماعات في المساجد يا عباد الله وجاء أيضا يا رسول الله في الحديث أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فماتت فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها أو على قبره فهذه دلالة يا عباد الله على قيمة هذا المنصب قيمة قيمة التنظيف المساجد يا عباد الله فقد روي أيضا عن أبي هريرة كما أخرجه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله فقال صلى الله عليه وسلم الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد فقال صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فيا عباد الله انظروا إلى هذه السبع التي يذله الذين يذلهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة يوم لا ذل إلا ذله فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجل قلبه معلق بالمساجد فالمساجد يا عباد الله شأنها عزيم عند الله تبارك وتعالى فرعاية المساجد يا عباد الله محنة الصالحين وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم برعاية المساجد فقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر أن يعطي مفتاح الكعبة المشرفة لعثمان بن طلحة الحجبي فلما مات عثمان تولى هذا المنصب المبارك أخوه الشيبة أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين اللهم حسن ختامنا يا رب العالمين ألا يا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين بالاستثناء وبعد ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah shine ubangijin na farko kuma shine ubangijin waɗanda suka zo daga baya ya Allah kai tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka turo shi da addini na gaskiya yawa mutane wa'azi ya umarce su da kyakkyawa ya ɗora mutane akan manhaji wanda yake kyakkyawa a fili a bayyane ba wanda yake kauce wa tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wanda yake wato halakakke ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allahu tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi tafarki madaidaici a duniya da kuma a lahira baya da haka ya ku bayin Allah ku kiyayi Allahu tabaraka wa ta'ala ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a ɓoye baya da haka ya bayin Allah masallatai ko masallaci ɗaya ne daga cikin wato alamomi na gurare na bautar Allah tabaraka wa ta'ala masallatai suna da girman matsayi a cikin addinin musulunci Allahu tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa masallaci na farko da aka fara yin sa a duniya gaba ɗaya akan ƙasa shine masallacin harami da yake wato ƙasar Saudiya a garin Makka Allahu tabaraka wa ta'ala yace lalle awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakka farkon ɗakin ibada masallaci na farko da aka sanya wa mutane a kan ƙasa shine wanda yake makka wanda yake mai albarka kuma shiriya ne ga ainihin wato jama'a ga ainihin talikai ya ku bayin Allah masallaci ɗaki ne na Allahu tabaraka wa ta'ala masallaci gurin haɗuwar musulmai ne masallaci gurin tattaunawa ne na ainihin al'amuran musulmai imam al-bukhari ya fidda wani hadisi wanda aka samo daga ibrahim ɗan yazid taimi shi kuma ya rawaito daga babansa yake cewa naji abu hurairah naji abadharrin al-gifari Allah ya ƙara masa yarda yana cewa yace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wanne masallaci aka fara ginawa aka fara sa shi akan ƙasa gaba ɗaya duk duniya wanne ne masallaci na farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shine masjidul haram masallacin ka'aba masallaci mai alfarma masallacin haramul makki shine masallacin farko sai abadar ya sake cewa daga nan sai wannan masallaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga shi sai masallacin aqsa wato masallacin qudus sai abadar ya ce ya rasulullah menene rata tsakankanin ginin masallacin ka'aba da kuma masallacin qudus sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace shekaru 40 ne tsakankanin su bayan ginin ka'aba bayan shekaru 40 sai aka gina wato ainihin baitul maqdis saboda haka ya ku bayin Allah ɗakin Allahu tabaraka wa ta'ala ka'aba shine farkon gurin ibada da Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya akan ƙasa a matsayin masallaci wasu daga cikin magabata malamai suke cewa tun kafin ma a halarci ƙasa wato lokacin duk duniya ma ruwa ce Allahu tabaraka wa ta'ala ya tara ainihin kumfar kogi ko kumfar teku a setin inda ka'aba take wanda yake gwada hakan cewar nan gurin ka'aba ce tintini-tini tun kafin a halicci ƙasa da shekaru dubu biyu kamar yadda imam al yake cewa aka wato ainihin yi alama ko aka sanya gurin inda ka'aba take a yanzu wasu kuma suke cewa kafin dai halittar annabi adam da shekara dubu biyu allahu tabaraka wa ta'ala ya halici wato ya sanya wannan ɗaki na ainihin wato haramul makki annabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga gare shi kamar yadda imam al-bukhari ya rawaito daga ainihin sahabi abu huraira ta Allah ƙara masa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah a cikin wannan masallacin nawa ma'ana masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake wato ainihin madina yafi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sallah daya a cikin masallaci na tafi salloli guda dubu a cikin wani masallacin da yake ba masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam din ba sai dai masallaci wato sallah a cikin masallacin harami saboda ya ku bayan Allah ya zo a cikin wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yin sallah guda daya a masallacin harami wato a makka ya fi sallah guda dubu ɗari a cikin wani masallacin da yake ba cikinsa ba kenan yin sallah a cikin haramul makki tana da girman sha'ani Allahu tabaraka wa ta'ala ya albarkaci rayuwar waɗansu da yin sallah a cikin masallaci na ainihin harbul makki Allahu tabaraka wa ta'ala ka azurta duk wanda bai je yayi sallah a ciki ba ya samu ya je yayi sallah a ciki ya ku bayin Allah masallatayya gurare ne da suke bukatar kulawa da suke bukatar tsaftacewa da suke bukatar nufatar su da ainihin kyakkyawan niyya da kuma ikhlasi na yin ibada ga Allahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ka sani dai waɗanda suke ginawa ko waɗanda suke raya ainihin masallatayya na Allah tabaraka wa ta'ala ba kowa yake ainihin gina masallaci ba ko ba kowa yake lura da gina masallaci ba ko ba kowa yake lura da tsaftace masallaci ba ko ba kowa yake lura da ainihin damuwa da aje ayi aikin da aka gina masallaci domin sa wanda yake shine yin sallah karatun alkur'ani yin zikirin Allah tabaraka wa ta'ala wato ainihin karantar da ilimin muka na addini a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ce ba kowa yake damuwa da wannan ba sai wanda yake yayi imani da Allah ya kuma yi imani da yin lahira kuma ya zamto yana tsayar da sallah yana kuma bayar da zakka irin waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa kuma ba sa tsoron kowa ba sa tsoron cewa kada wane ya ga cewa ba su kyautata ba sun gina masallaci a guri kaza sun gina wa 'yan kaza masallaci alhali musulmai ne ba sa shakkar kowa ba sa tsoron kowa sai Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa fa'asa ula'ika an yakunu minal mutadin irin waɗannan su ne suke daga wato za su kasance daga cikin shiryayyu an rawato daga abi sa'id al-khudri Allah ƙara masa yarda kamar yadda imamu turmizi ya fidda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza ra'aytum ar-rajula yata'ahadu al-masajid aw yata'ahadu al-masjid idan ka ga mutum ya damu da masallaci ya makalkale wa masallaci fashhadu lahu bil iman wannan ku rika masa shaida da imani domin mai imani ne yake damuwa da masallaci shi yake damuwa da zuwa masallaci shi yake damuwa da gina masallaci shi yake damuwa da bayar da gudumawa domin gyara masallaci ko domin wato ainihin gina masallaci Imam al-Bukhari ya fidda wani hadisi a cikin babin kitabu salatul wato babin salatul jama'a a cikin babin da ya magana akan sallar jami'i haka nan Imam Muslim shi ma ya fidda wani hadisi wato ya fidda shi wannan hadisi din a cikin babin da ya magana akan masallatai hadisin da aka rawaito daga Muhammad dan Labid da lalle Usman dan Affan Allah ƙara masa yarda ya nufaci zai gina masallaci wata rana sai mutane suka ga cewar bai kamata a gina masallaci ba yanzu ba a da bukatar a gina wani masallaci sai suka zo sai suka so wato sayyidina Usman ya kyale wannan ginin masallaci sai Usman dan Affan yake cewa da su ku dakata na faji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya gina masallaci domin Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu tabaraka wa ta'ala zai gina masa masallaci kamar kwatankwacin wannan a cikin aljanna ma'ana sayyidina Usman bai yi ƙasa a gwiwa ba tun da yana da dukiyar da zai iya gina masallaci da mutane suka ba shawarin cewa a ɗan saurara ko kuma a bari yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gina masallaci Allahu tabaraka wa ta'ala zai gina masa masallaci a gidan aljanna ya ku bayin Allah ginin masallaci yana da girman sha'ani ba lalle mutum ɗaya ya sai ya tsaya ya gina masallaci daga farko zuwa ƙarshe ne kawai zai samu wannan ladan ba kamar yadda malamai suka ce idan mutane suka haɗu suka gina masallaci wancan ya bada kaza wannan ya bada kaza aka har haɗa to Allahu tabaraka wa ta'ala ba kamar ɗan adam bane inda ɗan adam ne sai ya ce to yanzu ladan gina masallacin zai raba musu idan su ɗari ne ma ya raba musu gida ɗari idan su dubu ne ya raba musu gida ɗari amma Allahu tabaraka wa ta'ala shi yanda yake yi shine kowa sai ya bashi gwargwadon kamar ya gina masallaci shi shi kadai inda mutum dubu za su haɗu su gina masallaci sai mutum ɗaya kuma a cikinsu shi ya ce ya kamata a gina masallaci a guri kaza to da wannan mutane dubu da wannan mutum ɗayan da ya nemi cewa a gina to dukkaninsu Allahu tabaraka wa ta'ala zai ba su lada na kwatankwacin kowa ya gina masallaci shi a wato a karan kansa shi shi kaɗai saboda Allahu tabaraka wa ta'ala mai yalwar rahama ne shine mai falala shine ainihin mawadaci bayinsa kuwa su ne ainihin mabukata zuwa gare shi ya ku bayin Allah ku yi ƙoƙari wajen rayar da masallatai ku yi ƙoƙari wajen gina masallatai ku yi ƙoƙari wajen bayar da gudunmawa wajen ainihin rayar da masallatayar Allah domin Allahu tabaraka wa ta'ala ya shaidi masu ainihin rayar da masallatai cewa su ne ainihin masu wato ainihin masu imani domin iya mai imani ne yake damuwa da ainihin wato hidimar masallaci ya ku bayan Allah ku kiyaye masallatayar Allah ku tsaftace masallatai ku kamsasa masallatayar Allah ya zo cikin hadisi wani mutum wanda yake kamar da hadisi ya bayyana wani mutum baki ko kuma wata mata baka ya kasance ko ta kasance tana ainihin share masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama a Madina sai Annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci bai ga wannan mata ba ko bai ga wannan mutum ba sai ya tambaya cewar ina wannan mutumin da yake share masallaci ko ina wannan matar da take share masallaci ta tsabtace sai aka ce ya rasulullah ai ta mutu har ma an mata sallah an ma kai ta kabarinta ai ta rasu ne shi yasa kwana biyu ba a ganinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai me yasa ba ku sanar da ni ba ai da na je na mata sallah da kun gaya min da na je na mata sallah amma ku nuna min ina ne kabarinta yake sai annabi sallallahu alaihi sallama ya je yi sallah akan kabarin wannan yana gwada mai girman sha'anin wato ainihin share masallaci da kuma lura da tsaftar masallaci ta yadda annabi sallallahu alaihi sallama gashi wannan bawan ko wannan baiwar Allah ta mutu amma annabi sallallahu alaihi sallama amma sanya ta cikin kabari ya je yayi mata sallar gawa akan kabari din saboda girman matsayinta a cikin addinin musulunci an rawaito hadisi daga abi huraira ta Allah ƙara masa yarda kamar yadda imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai mutane guda bakwai waɗanda Allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya su cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai dai inuwarsa ma'ana ranar alkiyama kenan lokacin da rana za ta kusanto ga kawunan mutane tsanani zai yi tsanani gumi zai kama waɗansu zuwa idan sawu zai kama waɗansu zuwa gwiwarsu waɗansu zai kama musu gumi zuwa ainihin ƙugunsu waɗansu kuma zai zo har ƙirjinsu gumi ne kawai bambancin yinin alkiyama da duniya waɗansu abubuwa suna iya faruwa akan akasin yadda yake faruwa a duniya idan a duniya aka ce gashi ka zauna misali gumi ko kuma ruwa ya kama ka iya gwiwa to duk wanda yake kusa da kai shi ma wannan ruwan zai kama shi iya gwiwa ko adadin inda zai kama shi ne yanayin dai tsawonsa amma a yinin alkiyama ba haka abin yake ba za ka iya samun wani gumi ya kama shi iya ƙugu amma ga wani dab da shi gumin kuma ya kama shi iya idan sawu saboda tsabar zafin da ake ciki yanayin ayyukan mutane da kyawun ayyukansu da kuma imaninsu yanayin guminsu a yinin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka ga wani kuwa waɗansu mutane gumi ya zo musu har wato anashin leɓansu tun daga ƙasa har fatar baki mutum yana furzarwa kamar mutumin da yake tsaye a cikin ruwa irin kada ya sha ɗin yana furzarwa yana magana yana huci yana furzarwa waɗansu mutanen haka za a tashi alƙiyama saboda zafin rana kuma saboda ainihin ayyukan da suka yi munana a duniya za su zamto gumunsu tun daga ƙasa har izuwa bakinsu ya zamto kamar linzami kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mutane guda bakwai Allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya su cikin wato inuwarsa yinin da babu wata inuwa sai dai inuwarsa ranar alkiyama kenan na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shugaba wanda yake mai adalci shugaba wanda yake mai adalci bayya zaluntar waɗansu bai tsani wasu ba ganin cewa waɗancan ba yar jam'i ba yan jam'iyyar su bane ko unguwa kaza ba su yi shi ba to yanzu haƙƙin su ba zai ba su ba wannan ba adalci bane ba idan dai kai shugaba ne Allahu tabaraka wa ta'ala ya sanya kulawa da dukkanin al'umma ƙarƙashin gudanarwarka gobe alkiyama kuwa Allah tabaraka wa ta'ala zai tsaye da kai ya tambaye ka dangane da ainihin wato wannan jagoranci ko wannan shugabanci da ya dora ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani mutum da Allah tabaraka wa ta'ala zai bashi shugabancin wannan al'umma ya jagoranci wani adadi na musulmai sai ya ha'ince su face Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa wato gidan aljanna na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ce shugaba mai adalci wannan Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya shi wato a cikin inuwarsa saboda ainihin girma da kuma nauyi da yake cikin wato ainihin jagoranci da ainihin shugabanci da kuma ɓacin rai da nauyi da kakanakayi da yanda waɗansu daga cikin waɗanda yake jagoranta za su rika ɓata masa rai amma ya yi haƙuri a kan haka ya yi adalci to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma yana ɗaya daga cikin mutane bakwai ɗin da allahu tabaraka wa ta'ala zai sa su cikin inuwa na biyu shine wa shabun nasha fi ibadatillah matashi saurayi da ya tashi ya rayu a cikin bautar Allah tabaraka wa ta'ala domin halayyar ɗan adam zaka ga ba kowa bane lokacin da yake matashi ya damu da ibadar Allah tabaraka wa ta'ala sai dai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa taufiki amma zaka ga galibi wanda suka damu sai wanda suka manyanta suka zo tsufa za su ga to yanzu bari su koma ga Allah tabaraka wa ta'ala tunda rayuwarsu ta zo ƙarshe amma matashin da tun yana matashi damuwarsa ya za a yi wanye lafiya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan yana ɗaya daga cikin mutane bakwai da Allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya su a cikin wato inuwarsa mutum na uku shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutumin da yake zuciyarsa tana allake tana rataye da masallaci ko da shi damuwarsa masallaci duk inda yaje ya za a iya samu masallaci yayin lokacin sallah idan ta yi za ka ga waɗansu mutane ma ko da gidajen haya suke kamawa idan ya je unguwa ya sami gidan haya ya ga wancan gidan ya ga wancan sai ka ji yana irga ainihin mizat bambanci ko falala ko wato ainihin advantages na wancan gidan saboda ga masallaci kusa da shi za ka ga waɗansu mutanen saboda imaninsu suna irga masallaci a matsayin falalar unguwa ko falalar gida to duka wannan yana daga cikin wato ainihin kyakkyawar wato kyakkyawar halayya kuma duk mutumin da ya damu da masallaci ya za a yi a buɗe masallaci lokacin kiran sallah ya yi akwai gyara fa a masallacinmu ya kamata a je a gyara kafin lokacin sallah ko kafin ranar karatu ta zagayo duk wanda yake zuciyarsa ta lankayu da masallaci yana ɗaya daga cikin mutane bakwai wanda Allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya su a cikin inuwa ranar da babu inuwa sai wannan inuwa ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da mutane biyu da suka kaunaci juna suke son juna domin Allahu tabaraka wa ta'ala suka haɗu akan haka domin Allah ne kowa yake son ɗan uwansa har kuma mutuwa ta zo ta raba su ta ɗauki ɗaya ko ta ɗauke su rana ɗaya ya zamto dai wane yana son wane ba don komai ba suna mutunci ko suna abokantaka ba don komai ba kawai saboda Allahu tabaraka wa ta'ala ina ganin wane mutumin kwarai ne wane mutumin kirki ne shi sa na kulla alaka da shi ko da kuma akwai bambancin shekaru ko da tsakanin ya kai tsakankanin ɗa da mahaifi wato bambancin shekarun idan mutane biyu suka haɗu suna son juna za su zamto cikin mutane bakwai da Allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya su a cikin ni'ima a cikin wato inuwarsa mutum na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutumin da mace ta kira shi domin yayi lalata da ita ga ta mata ce mai kyau kuma mai girman matsayi yar babban gida ce sai ya ce a'a ni ina jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala da kuma mutumin da yayi sadaka da wata sadaka ya ɓoye sadakar har hannunsa na hagu ma bata san mai hannun dama ya bayar ba malamai suke cewa wannan yana nufin mutum ne aka zo aka masa sallama a gida ya fita aka ce an zo neman taimako ne sai ya ɗauka ya bayar ko abinci ko kaza ya ɗauka ya bayar da ya koma gida bai gaiwa matarsa cewa wane ne ya zo yake neman kaza kaza ba ranar ma ya tare ni yana neman taimaka masa kaza yau ma na bashi yayi shiru da bakinsa a zuciyarsa ya bari Allah ta'ala kawai bashi lada suke cewa matarsa ita ake nufi da wato hannunsa na hagu kamar yadda malamai suka yi sharhin hadisin mutum na gaba shine mutumin da ya ambaci Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya tuna Allah tabaraka wa ta'ala ya tuna girman Allah ya duba halittarsa ya duba halittarsa mai da ƙasai idanunsa suka yi hawaye ya yi kuka ya fitar da hawaye saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shi ma Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya shi a cikin wato ainihin inuwarsa ranar da babu inuwa sai inuwar Allah tabaraka wa ta'ala ya ku bayan Allah ku lura da masallatayyar Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyaye masallaci ku tsabtace masallatai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da ainihin kulawa da masallatai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a bayar da makullin Ka'aba ga ainihin Usman dan Dalha al-Hijabi lokacin sa wato ranar da aka yi fatahu Makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo garin Makka daga Madina da ya zo Makka sai Usman bin Dalha al-Hijabi lokacin kafin maye musulunta to shine mai makullin ki din Ka'aba da ya kulle da ya ji cewa baƙi sun zo sai ya je hau sama sai ya ɓuya annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana so a buɗe cikin ka'aba don ya shiga cikin cikin ginin ka'aba ɗin aka nemi usman aka rasa ina yake da annabi sallallahu alaihi wasallama gashi ya iso ka'aba yana so ya shiga sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna yana so lalle ya shiga cikin ka'aba sabai suka bazama wajen neman shi wannan mai makulli shi Usman bin Talha sai aka same shi sayyidina Aliyu ya kama shi ya murde hannunsa ya kwace ki din ya zo ya buɗe annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya shiga ciki ya shiga ya sallah raka'a biyu Abbas yana kuma shine yake jibuntar wato shayar da mutane ruwa a cikin harami a wato anashin Ka'aba sai ya nemi cewa Usman ya bashi ki din ya hada ayyuka guda biyu Usman sai ya ki bayan Allahu tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma yu'idhukum bi Allahu tabaraka wa ta'ala yace yana umartar ku kuma yarda amanoni zuwa ga ma'abota amana din wannan aya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai cewa to Allah ta'ala yayi umarni fa a mayar masa ki din nan sai ya biyo sayyidina Ali yace ka je ka mayar masa makullin Ka'aba da ya kai masa sai yake cewa ka yi haƙuri ga kiɗin an dawo maka da shi sai yake cewa alhali ɗazu ka ɓata min rai ka zo ka murɗe ni ka mun kaza ka mun kaza sai yake cewa da shi a'a ka saurara ma ka ji Allahu tabaraka wa ta'ala ya saukar da aya cikin sha'aninka sai ya ce ni ɗin alhali ban musulunta ba sai ya ce ai Allah ne ya ce a mayar maka da kiɗin sai yake cewa ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ya musulunta ya shiga cikin addinin musulunci sai ya zamto da ya mutu ya rasu ɗan uwansa shaiba sai ya zamto kuma sai aka ba shi ki ɗin ka'aba ya zamto shi ne ainihin mai buɗe ka'aba shi ne mai wanke ka'aba shi ne mai shafawa ka'aba ainihin turare saboda ainihin tsarkake ko wato ainihin ƙamsa sadakin Allah tabaraka wa ta'ala shaiba annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa ku karɓi ki ɗin nan duk da ke cewa malaman jarhu wa ta'adil suna da maganganu da yawa akan ingancin hadisi amma malamai suna yawan kawo shi akan falalar gidansu shaiba waɗanda suke har a yanzu wato ainihin garin makka su ne gidan da suke ɗauke da ki ɗin ka'aba wanda wato ainihin wanda yake rike da ki ɗin a shekhu doktor saleh zainul abidin allahu tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa satin da ya gabata bayan sallar juma'a da yamma ranar juma'a ya rasu a garin wato makka wanda da yawa daga cikin mutane sun samu labarukan wato ainihin rasuwar shi wannan wanda yake rike da makullin Ka'aba Allahu tabaraka wata'ala ya karɓi rayuwarsa wanda ya zamto kuma wanda ya bi masa cikin shekaru 'yan gidansu shine aka bashi wato ainihin ki din Ka'aba din shine Sheikh Abdul Majid wanda muna roƙon Allahu tabaraka wata'ala ya ji kansa da rahama shi wato Shaiba tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya ce ku rike ki din nan ba wanda zai karbe la yanzuha ankum illa zalim ba wanda zai karbe ki din Ka'aba daga hannunku sai dai azzalimi ya zamto tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yan gidan ne dai suke rike da ki din wanda shi wannan da ya rasu suke cewa shine na 77 daga cikin waɗanda suka rike ki din gidan wato ki din ɗakin Ka'aba tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wato su ne anashin jikanin shi Shaiba sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama wato waɗannan Allahu tabaraka wa ta'ala ya albarkaci gidansu waɗanda suke kuma har yanzu su ɗin ne ba kuma suna yin mulkin ko ainihin makamin buɗe ka'aba a matsayin ɗan wane ba a'a a ainihin zuriyar wane ne ya fi shekaru kawai shi yake riƙewa idan ya mutu sai a ga waye ya fi shekaru ko shi kawu ne ko shi wane ko shi kaza ne ko shi jika ne duk wanda ya fi shekaru dai to shi ake bewa na yanzu ma wanda ya fi shekaru shi ake bewa wancan da ya rasu mutane malamai a ƙasar saudiya sun yi ta zakiya da yawa sun yi yabo mai yawa a kansa mutumin kirki ne wato ɗaya ne kuma daga cikin malamai a cikin jami'atu ummul qura ya kuma yi rubuce-rubuce masu yawa akan abin da ya shafi shari'ar musulunci ya halarci manya-manyan conferences da kuma Jonas da ya rubuta akan addinin musulunci dakta ne akan dirasatul islamiyya akan islamic studies mutumin kwarai ne suke cewa Allahu tabaraka wa ta'ala ya azurta shi da wanke ka'aba da hannunsa sau ɗari. Allahu tabaraka wa ta'ala jikansa da rahama. Wannan mutumin a ƙasar Saudiya an yi ta maganganu da yawa akan irin abin da Allah ta'ala ya masa na falala da kuma wato ɗaukaka da Allah ta'ala ya masa. Kusan duk wanda suka zauna ɗin ba a samu wanda ya shiga cikin ka'aba ya yi sau ɗari ya wanke ka'aba ya shafa mata ambar miski ambar shi kaɗai so fiye da ɗari sai shi Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ka samu cika da imani muna roƙon Allah ta'ala ka sa mu kyakkyawan ƙarshe marasa lafiya Allah ta'ala ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ta'ala ka ƙara musu lafiya Allah ta'ala ka ƙara wa damunar mu albarka ka sa mata albarka ya Allah ta'ala ka zauna da ƙasar mu lafiya wanda suke tsaye wato suke tsaye wajen hidimar tsaro Allah ta'ala ka ba su nasara ka taimake su wanda suke kokarin wato tayar da al'umma musulma hankali Allah ta'ala ka magance mana su ka nusar da su idan ba za su nusantu ba Allah ta'ala kai ka halice su kafi karfin kowa Allah ta'ala ka magance mana waɗanda suke wato anashin bata gari ya Allah ta'ala ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam qumu ila salati